بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوام سأل بركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar Lahadi yau 27 ga watan Rabiul Awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 23 ga watan goma shekara ta 2022 wannan shine darasinmu na 37 a cikin littafin Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin na babban malami Sheikh Wahid bin Abdulsalam Bali hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu zamu tashi a farkon babin da malam ya masa take da ko gaba ta biyu dake magana akan falalan azumi da malam ya masa take da cewa ra'ihatu famis sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil miski ra'ihatu famis sa'im bashin bakin mai azumi iskan da ke fita a bakin mai azumi atyabu shi yafi dadin kanshi inda Allah a wurin Allah min rihil miski fiye da turaren almisk an gane ko kenan koda shi a duniya yana jin takurwa yake to a wurin Allah burgewa ne ina za ka samu wannan mala ce fi sahihaini hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an abi huraira ana bugun ya ce an aba hurairata haka ne naku kuma kenan zai zama an abi huraira kasra ce kamata kasance an karbo daga abi hurairata Allah ya kare da a gare shi annahu qala wannan babban sahabi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزان الله tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace kullu amali ibni adama lah dukkan wani aiki na dan adam da ya aikata nasa ne yana iya sanin adadin ladan da zan bashi don na faɗa a wasu wuraren illa siyam amma banda azumi face azumi ne kadai fa innahu li shi azumi na wani ma'ana Allah kaɗai ke ɓanta da sanin gwargwadon lada da ninninka wanda za a yi mai azumi wa ana ajize bihi kuma ni ne zan masa sakamako na wannan ladar da zai samu na azumin da yi ba Allah ta'ala gaba za mu ji ya ce man ja abil hasan falahu ashru amsali duk wanda ya zo da aikin lada mai kyau guda ɗaya to yana da kwatankwacinsa guda goma to amma banda azumi da haƙuri banda azumi banda hakuri mai hakuri Allah ta'ala ce innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab shi mai hakuri ana rubanya masa ladansa ne ba tare da kididdiga ba Allah ka azurta mu da rika biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-siyamu junnah ku sani ya ku al'ummata azumi garkuwa ne ai ma'ana azumi wani abu ne mai suturce mutum ya hana shi batsa da saban Allah da kuma shiga wuta domin a wani wuri ya ce idan ɗayanku yana cikin azumi falayar fus falayar ko haka ne to za mu ji a gaba kenan duk in kana azumi za ka ga cewa ba ma kada ƙarfin sha'awa mai yawa in ma akwai ƙarfin sha'awan to ƙarfin imani yana danna na sha'awa haka ne ko ba haka ba haka ne ko mutum yana jin sha'awan a jikinsa to imaninsa kuma yarin jayi sha'awan kuma kullum ana so ka raini imaninka don ya taimake ka wurin bin Allah da nisantar sabon Allah za ku fahimci haka idan kun fahimci tarihin annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ta'ala ce wa ana alki asak ka jefar da sandanka ko falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun me ya faru walla mudbira lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce mai jefar da sanda ya jefar da ya ga ta koma kaman wani kumurcin maciji tana nema inda za ta yi sara har sai juya a guje wannan tsoro ce ta ɗabi'a wanda ba a zargin ɗan adam a kanta amma da Allah ta'ala ce da shi khudha wala takhaf ko rike ta karka ji tsoro kun ga ai Allah ya tabbatar da lallai kafin wannan ayan annabi Musa akwai tsoro tare da shi amma umurinsa na khudha kamata wala takhaf karka ji tsoro sanu'iduha sirataha al'ula da ya damke ta da imaninsa ya caji da wannan ayan me ya faru sai gashi yana cin fir'aunu wa inni la'araka la fir'aunu masbura ai kai fir'auna ba kowa bane in ba halakakke ba baka isa kai komai ba sai abin haka annabi Musa ma'ana imanin ya danna tsoron ke da bai cajin imanin da alqur'ani da wahayi da aka yi masa ba da ba zai samu wannan karfin halin ba karshe sai dai ya gudu ya shiga cikin masu laifi don duk wanda ya gudu a filin yaƙi to ya gudu zuwa gidan jahannama shi yasa nan sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu wata dawan istighfari da yake cewa ka ce ya hayyan astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai yace wannan istighfarin an gafarta ma mutum zunubansa koda ya gudu ne daga filin yaƙi duk wanda ya wannan ashe kaga kenan guduwa daga filin yaƙi ka zuwa ne zuwa ga halaka guduwa ne zuwa ga abin da yake ba mafita ba to Allah ka yi mana tsari fadin annabi sallallahu alaihi wasallam wasiyamu junnatun azumi garkuwa ne ai mai hana mutun ne daga batsa da laifuffuka kuma mai hana mutun ne shiga wuta ranar alkiyama to ya me ake so mu yi a yayin da muke azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan har ranar azumin ɗaya daga cikinku ta kasance idan ka wayi gari kana azumi na nafila ko ta wajiba falayar fus kada ka rinka maganganu na batsa an gane ko ko kai furuci ko kai su ta hanyar kafafen sadarwa wala yaskhab as-sakhbu shine mutun ya rinka gaddama da wani har yana daga muryarsa wani ana gaddama da shi tun daga farkon layinsa ana jin muryar shi yana wallahi ƙarya ne ai da shi ke shi ne ke daga hannu yana yanzu shi ne rike kambun shi ne kana ta rikici a kan ɗan ƙwallo amma baka san sahabai goma da aka yi musu bishara da aljanna ba ballanta na kai koyi da su an fahimci maganin to kada ka rinka gaddama ko akan gaskiya ne akan gaskiyan ka fa ba wai abin da yake ba gaskiya ba karkarin ka gaddama har kana daga murya in ji annan sulasulai ne kana azumi shi ne asahbu karkarin ka jayayya kuma karin ka daga sautinka har ana ji idan kai baka yi ba wani zai iya yi maka ko ba ka bane mutane haka suke duk yadda kake da kokarin kiyaye haƙƙin wani ba zai hana wani shi kuma ya kokarin shiga taka mutuncin da taka haƙƙin to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sabahu ahadun idan wani ya zazzage shi auqatalahu ko ya masa zunde ma'ana ya yake shi ya zage shi ko ya yake shi ma'anan alqatalahu anan yana daukan ma'anan shi ma zagi din har wayo kaman kace kenan wani ya zage shi ya ƙara zagin sa falyakul to kai mai azumi sai ka ce inni mru'un sa'imun lallai ni wani mutum ne mai azumi ba mai wauta ba to anan hadisi ya kare sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ƙara bayani abinda muke so a yi kai anan ya ƙare sai Allah sallallahu alaihi ya ƙara bayani yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina muku rantsuwa da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake hannunsa la khulufu famis sa'imi wallahi kun ga bashin bakin mai azumi da yakan ji iskan bakinsa ya canza din nan aqyabu indallahi shi ya fi daɗin ƙanshi a wurin Allah, mirri hilmisk fiye da ƙanshin turaren almiski, sai ka kwatanta shi da turaren da ya fi kowanne ƙanshi da tsada a wurin ko wani ya shiga wani shago a abuja ya ce a bashi turaren da ya fi mafi tsada zai kyauta da shi aka bashi wani guda ɗaya ce nawa aka ce dubu ɗari biyar ya ce bai kai standard ɗin da nake so bai kai standard ɗin da yake so ba na ba su da turare masu kyau sai juya ya fita suka ce ga wani aka ɗauko ya ce nawa aka ce ɗari bakwai da hamsin ce to za a iya maneji da shi a yi musu transfer ɗin kuɗin dubu ɗari malar kabiru eh ka samu jari a Allah ba ta sai ma keke ba ai za ta siya Allah kawo wanda zai baka fiye da ita o to kaji wasu ma na so to Allah kawo wanda Allah kawo muku mafiyin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga wani abun faranta rai lissa'imi farhatani duk mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu ya farahuhuma da zai haɗu da su yana da farin ciki guda biyu da za su same shi Allah ka samu a cikinsu na farkonsu annabi sallallahu alaihi wasan ce idza aftara idan ya buɗe baki ma'ana anan idza aftara yawmul eid a ranar idi ya kake ji ka tafi masallaci baka ci komai ba amma baka jin damuwa a ranka saboda ka san an jiman nan har kaga ana gaisuwa ana taqabbalallahu minna wa minkum ko ai ta murna Allah ya amsa Allah ya amsa mun fito lafiya an gama da mu to shine wannan farin ciki na farko kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza afara fariha idan mutun ya ya buɗe baki ranan idi tazo ya tabbatar da ya kammala azumin ramadana ba dauke shi a kafadin mazaje a matsayin gawa zuwa makabarta ba wata lalura bata zo ta dakushe shi bai yi ba wani abu bai fitar da shi ma daga musuluncin gaba ɗaya ba yana musulmi ya san kuma inda aka ajala dan shin lalladan ba zai tozarta ba shine wurin Allah kaga zaka samu kwanciyar hankali to mutun zai farin ciki farin ciki na farko kenan wa idza laqiya rabbahu hakanan a yayin da ya haɗu da ubangijinsa ranar alkiyama fariha bi saumihi zai farin ciki da azumin sa da ya yawaita a gidan duniya Allah ka sa muna da rabu malai ce rawat tirmidhi imam tirmidhi yan uwa ya ruwaito hadisi wa qala kuma imam tirmidhi yace wannan hadisi hasan hasanun sahihun hadisi ne mai kyau kuma ingantacce hadisi ne anil harith anil harith daga al harith al ash'ari anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala wannan sahabi yace lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace inna Allah amara yahya bin zakariya bi khamsi kalimatin lallai Allah madaukakin sarki ya umurci annabi zakariya annabi yahya dan zakariya da wasu kalmomi guda biyar waɗannan kalmomi ya umurce su da ya umurce shi da su ne akan cewa an ya'mala biha yayi aiki da su bayan shi yayi aiki da su wa ya'mura bani isra'ila an ya'malu biha kuma ya umurci bani isra'ila su ma su yi aiki da waɗannan kalmomi guda biyar saboda akwai tsira a cikinsu waɗanne ne su manzala sallallahu alaihi wasallam ce wa minha daga cikin kalmomi biyar ɗin nan da aka umarci annabi ya haya da su wa amirukum Allah ya ce da su wa amurukum kuma ni Allah ina umurtanku bisiyami da ku rinka yin azumi fa inna matsala zalika domin misalin yin azumin nan da za ku yi kamar fali rajulin kamar misalin mutum ne wanda ya wayi gari ya samu kansa fi isabatin fi isabatin a cikin wasu isabatin isabatin shine tawagar mutanen da suke adadinsu tsakanin goma zuwa arba'in mun fahimta ko kirgan larabawa kirga ne wanda yake gwani babu kamansa in ka ce albidin kana nufin daga lamba ɗaya zuwa tara duk balarabe ya san kana maganan abinda kake faɗa ya fi guda ɗaya amma bai wuce tara ba to abinda ke biyo masa shine al'isaba su ne adadin tawagan mutane da suke tafiya amma adadinsu yana tsakanin goma ko arba'in za su iya zama sha wani abu ashirin da ɗoriya talatin da wani abu amma ba za su gota adadin mene arba'in ba to ya ce misalin mutumin da ke azumi kwatankwacin mutumin da ke cikin adadin mutanen da suke gab da arba'in ne ta fuskan adadi ma'ahu surratun a tare da shi akwai wata 'yar jaka wanda ake iya tsuke bakinta da igiya kun gane jaka ƙarama kama wanda ake sa ɗan kwalban turare a ciki amma sai a ja bakin a tsuke ko a ja a buɗe shi za a iya ce masa lalita? na'am? baba? za a iya kiransa da lalita wannan? to kamar lalita ce wadda bakinta da ɗan zare da ake iya buɗe kuma a iya tsuke shi to wannan ita ce surra jakar nan fi hamiskun a cikinta akwai turare fa kulluhum dukkan waɗannan tawagan mutane da suke ƙasa da arba'in adadadi ya ajabuhu au yi ajabu bihi wannan turaren na birge su ko suna jin daɗi da wannan turare ɗin ya ajabuhu rihuha daɗinsu yana birge su yana ba su sha'awa sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan mutum arba'in ne suke jin daɗin ƙanshi ba kun san shi daɗin turare kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin mutumin da ke zama da mutanen kirki kaman misalin mutumin da ke zama da mai siyar da turare ne ko baka siya ya baka ba zaka ji kanshi mai daɗi wanda ta zuru ba lalle ya gane wannan ko yau malam kabir ya ce in amma ka dawo sallah asubahi sanda rana zai fito ka ji kanshi ta sama kanshi ta ƙasa ta labulai da tasilin ka rasa sai ka ɗauka ni farfajiyar aljanna kake amma ka dawo tsalla ka ji fulo na tsami malar ga wandon da aka kwaɓe a kan wani wandon ba maganin sauro sai dai ka zira kafa cikin wando ana ce kai ta mugun mafarki ba shi ne Allah duk da ashe daga rogo manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wa inna riha sa'ini atyabu inda Allah min rihil miski ku sani bashin bakin mai azumi shi ya fi daɗi da soyuwa a wurin Allah ta'ala fiye da wato ƙanshin turaren almiskin nan da aka kamanta. Ku kalli wata hikima ta Allah maɗaukakin sarki, ya ce Allah ya umarci annabi ya bini zakariya ko da wasu kalmomi guda nawa, amma da aka tashi kawo guda biyar ɗin daga aka kawo mana sai guda ɗaya. Menene hikimar haka ba mu da buƙatuwa mu al'umman wannan addinin ga waɗancan abubuwa ragowan guda hudun ba sa cikin shari'o'inmu sai ba a kawo su ba balle wani akaran banan ya ce sai ya kamanta su an riga an kawo maka abin da ya fi su kun fahimta kuma ladabi na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayanin sahabbai ne a wurin duk da tsananin kwaɗayinsu da ilimi sai ba ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mana wanne ne cikon hudun ba sun san an riga an ba su iya abin da zai kai su zuwa ga tudun mun tsira to amma yanzu wani sai ka ji ya kirkiro ma malami tambayar da shi kanshi bata ma kansa lokaci ya balle malam ko wani ya ce wai ya sunan matan shedan malamin ya ce ba na wurin aka yi aka daura auren ba zan iya gaya ma ba shi kenan ba amma kaga ya bata mutane lokaci da sai ka tambayi abin da zai amfane ka la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wanda ya matsa da tambayan abinda ba dora mishi ba to amsan da za a bashi sai ta bakanta masa rai haka Allah ya faɗa Allah ya samu dace ƴan uwa gaba ta uku malai masa take da as-sawmu wiqayatun minan nar azumi garkuwa ne da yake kare mutum daga wuta Allah kai mana tsari daga azaban wuta malan yace rawa ahmad imam ahmad ya ruwaito hadisi wa hassanahu al-albani imam al-nasiruddin albani ya hassana hadisin ma'ana hadisi ne ingantacce an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce ni ana wa anan annan nabiyyi ya rubuta kuma na ku haka ne to zai zamto kuskuren kwamfuta ne kenan ko annan nabiyya lallai manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi qala ya ce as-siyamu junnatun lallai azumi dinnan garkuwa ne mun faɗa garkuwa ne daga saban Allah domin yana karya sha'awa na mutum kuma garkuwa ne wasu malaman suka ce daga azaban wuta saboda yana sa mutum ya kame daga sha'awarsa wanda za ta kare shi zuwa ga abin da Allah baya so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa hisnun kuma shi azumi wani garkuwa ne har wa yau mun san garkuwa ko abinda ake tare sara ko suka ko harbi da shi a yayin yaki za ku gan shi yana da cycle ne yawanci za'ira ne shi kaman faifai na tire da za ka ga a zamanin yaƙi musamman na da ana tare fada da shi na tsaron takobi ko kibiya ko makamantansu wanda Allah sulasun ya ce wannan garkuwa ne hasinun wanda yake katange mutum minan nari daga shiga wuta yarhamukallah Allah ka tsare mu daga shiga wuta don tsarkin sunayenka malam ya ce rawar tirmidhi imamin tirmidhi Allah ji kansa da rahama ya ruwaito hadisi an ka'ab bin ujra daga ka'ab bin ujrata qala wannan sahabi ka'ab yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace as-sawmu junnatun yan uwa azumi fa garkuwa ne hasinatun wanda yake kara mutum daga azaban wuta kuma yake kara shi daga saban Allah duk abin da zai hana ka saba ma Allah a duniya ya kare ka daga shiga wuta ranar alkiyama haka ne to kenan ashe ana iya yin garkuwa da abubuwa da yawa daga cikin sa akwai alqur'ani zamu ji a gaba kadan banda qur'ani akwai mene akwai mene akwai abin da za ka iya amfani da shi ka samu kariya daga wuta a nan gidan duniya sallah ta yadda sadaka kuna ta kawo ayyuka a mutane akwai nau'in mutumin da za ka yi amfani da shi ka samu kariya daga wuta shi ne mutumin kirki da maraya kwarai da gaske maraya shafa kansa kaɗai na sa a gafarta zunubai iya inda hannunka ya taɓa iyakan karewan zunubanka to na ga ciyar da shi na ga shayar da shi na ga tufatar da shi haka nan abokin kirki abokin nagari an fahimta shi ne hikimin aboki nagari wane ne aboki nagari wanda yake kusanta ka zuwa ga Allah da ayyukan shi kallonsa ke sa maka tuna Allah maganganunsa su ƙara maka imani wannan shi ne mutumin kirki to idan mutum ya ɗaura kansa da mutanen kirki yana daga cikin wanda Allah zai kubutar da su daga wuta ranar alkiyama Allah ta'ala ya faɗa ya ce al'akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa almuttaqin duk wasu dangin masoya juna a ranar alkiyama zaka tadda su sun waye gari makiya juna ne yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi li kulli imri'in minhum yawma idin sha'ni yughni dan da ka haifa mace mai shayarwa duk santa gada wata da ukullu zati hamlin hamlaha kaga mace fa ciki ta zubar da shi ta taka a guji kullu murdi'atin duk wata mai shayarwa ke jifa da danta danna da gudu da ya ga uba ya canza hanya mata ta ga miji ta doje ta dauki wani layi fitina yayi yawa kowa Allah ce makiya juna ne illal muttaqin sai masu tsoron Allah su biyu da suka rayu a kan son Allah da manzansa suka ji so junansu domin Allah da manzansa hadisi ya ce kafin ma a je aljannan za a yi musu inuwa da inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa face inuwa Allah rajulani ta haɓa fillahi ishama alai wata farraka alai mutane biyu da suka so junansu don Allah sun haɗu don Allah sun rabu don Allah to waɗannan su ne nau'in mutumin da ake iya kan dagarki a kara kai daga wuta da shi ranar alkiyama shi ne zama da wani mutanen kirki wannan misali ne takaitacce wani lokaci a faɗaɗa ga magana kuma ta bini abi mu'aidi zai isa matsayin misali Allah ka ce make mu to wannan shine malam yace Imam Tirmidhi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa azumi garkuwa ne dake katange mutum daga azaban wuta da saban Allah was sadaqatu to ga ta biyun nan kila ma anan wanda ya ba amsa ya dauko ta was sadaqatu ita kuwa sadaka tudfi'ul khati'a tana kashe kurakurai kama yudfi'ul ma'un nara kaman yanda ruwa ke kashe wuta ya hana shi tasiri ya cutar haka sadaka take kaga ashe ba a raina sadaka ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka raina aikin alkhairi shay'an ko mun kankantarsa walau an talqa an talqa akhaka biwajhin talik koda zaka ga dan uwanka musulmi ka sake masa fuska karka raina zaka iya shiga aljanna sanadiyan wani to ga ina ga ka biya masa wata bukatansa ko ka yaye masa wani bakin ciki imam ibn kathir idan ban kuskure ba karkashin fadin Allah madaukakin sarki da fadin sa da ta'ala da yake cewa khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun yace ruwan sha ne na ɗan aljanna kana gama shan ruwan sai ka ji wani kanshin daɗi ya bugi fuskarka wanda zai sa sha'awan ka ji kana so an jima ka ƙara shan ruwan ba dan kishi ba yace wannan ruwan da Allah ya faɗa ana ko a aljanna ba kowane gida ne ake da shi ba face gidan mutanen da suke yaye ma wasu bakin ciki da damuwan duniya idan kana cikin masu cire ma wasu kuncin rayuwa to kana cikin waɗanda suke biyan suke tattali wa kansu irin shan wannan ruwan a gidan aljanna saboda kuwa aljannan ba kowa zai samu wannan karramawa ya sha ruwa ya ji wani ƙanshin daɗi ya biyo shi wanda zai ƙara bin shi da farin ciki bayan na ƙoshi ke to wannan masu samunsa al'imam ibn katir ya ce su ne mutanen da ke yaye ma wasu mutane bakin ciki da damuwa a ranar gidan duniya tura alkiyama Allah na musu sakayya da wannan Allah ka sa mu sha wannan ruwa malan ya ce fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sayuwar bukhari da sayihu muslim an abi sa'idin al-khudri daga babban sahabi abi sa'idin al-khudri Allah ya kare yadda a gare shi qala yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da kunni na yana cewa man sama yawman fi sabilillahi duk wanda ya azinci wani yini guda daya domin Allah wannan fi sabilillahi din ba yana nufin a jihadi kadai ta yaki ba jihadi ta dauke wannan sunan ne saboda nassosi da yawa na fi sabilillahi sun zo ne a babin da suke magana a matsayin jihadi ina fata mun gane amma bai zamto lalle ya zamto yaki kadai ake nufi da fi sabilillahi ba hatta jihadin kansa akwai jihad akwai qitalul kuffar ko akwai jihadin nafs akwai yaƙar rai daga abin da Allah yake so ita ba ta su shi yasa daga cikin fa'idojin da kaga malamai suna cewa in an zo fassara ƙur'ani a ce wannan suran makiyya ce wannan suran madaniya ce akwai ayoyin da ƙur'ani ba za ka taɓa iya fassara su ba sai ka san makiyya ne su ko madaniya ne da ake nufi da makiyya na'am wanda aka saukar a maka la kuskure ne ita ce sura ko ayin da ta sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin hijira zai iya yiwa yayi hijira sai ya zo makka sai aka saukar da ayan kuma ayan nan madaniya ce ya faru a suratul maida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wannan ta faru ne a aikin haji a ina aka je aikin haji a makka amma kuma madaniya ce in ka duba za ga suratul ma'ida madaniya ce to da haka nayi wannan tambayin saboda mu malaman islamiyya a ce suran da ta sauka a makka ba makka ba suran da ta sauka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira dan akwai ma surorin da to su ba sauka a makka ba su ba sauka a madina ba ya zaka yi da su kamar suratul mutaffifin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya zai tafi garin madina da suran hijira Allah na nufin ya ƙara tsarkake ɗabi'un mutanen Madina kafin annabin Allah ya so gare su, saboda daga cikin ɗabi'un da da suke da ita mara kyau akwai tauye mudu, suna tauye mudu wurin awo. Sai Allah ta'ala ya ba annan ya saukar da wannan ayan kafin annan sulasu ya shiga Madina kuma ya riga ya baro maka. Sai Allah ya saukar da wailulil mutaffifin bane ta tabbata ga masu tauye mudu banen nan malamai suka ce wadin finari jahannam wasu malaman tafsiri sun fassara da wannan wani kwari ne mai zurfi a cikin wutan jahannama wanda ita kanta jahannama tana ko kai karan wannan kwarmi din wurin Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce dai bane ne da shiga uku da tadewa kowanne ne dai ba alkhairi bane Allah ka tsare mu to Allah subhanahu wataala ce ta tabbata ga almutaffifin su wane ne su sai ce allazina a aya ta gaba sai fassara su allazina su ne mutanen da idaktalu alan nasi idan su suka je za su auno kayan siyarwa a wurin mutane su resellers ne kenan za su siyo a wurin wasu don su ma su zo su aunar su siyar yattaufuna suna matsawa sai an cika musu ma'auninsu ka ga mace za ta kasuwan talata don bala'i lokanta ma a cikin jaka yake don kar a cuce ta ta ce ni fa malam ban yadda da naka ba matsa gefe ai kana kallon auna da hannuna saboda kar wani ya zuba bai hau kan awanta ba ko ta ce ka fasa hannu a cikin mudin nan cire an fahimta ko in namiji ne zai jefa ya zai yi a ce kai malam wannan fa bai kai ba sake kirga katakon nan na biya kudin uku ne kai katakon nan da gani ba zai rufi kaza ba kira yaranka mu kirga da su yastaufun suna nema su sai an cika musu wa idza kaluhum amma yanzu idan su ne suka zo za su aunar su siyar ma wasu awwazanuhum ko su ne za su siyar da abin da ake auna shi ta fuskan nauyi shine alwaznu wa nad'u almawazin alqisfa li yawm alqiyamah ai za auna ma'aunan ayyuka ne ra alqiyama ta fuskan nauyi yasa Allah ce faman saqulat mawazinu duk wanda ma'auninsa suka yi nauyi to idan mutum yazo zai auna abu ta fuskan kilo yukhsirun sai su tauye mu idan gidan mai ne sai kaga malan karfe 5 da rabi an fito ana kwance kan inji me faru saboda wancan 33000 litan da ake tsammani an samu bai kai ba yanzu za a murda litan kai kana ganin 185 a fuska amma abin da ake tsura maka bai wuce 167 ba a kowace litan kuma sun san yadda suke sun san yadda suke sun san yadda suke haka Allah ya fada yukhsirun su tauye mudu ku sani yan uwa musulmi da irin wannan zunubin Allah ya halaka wata al'umma gaba ɗayanta kuma idan kana irin wannan zunubin kar kaga kana da amincin cewa ba za a halaka wannan al'umman halaka ta bai ɗaya ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana amma ka sani wallahi al'azim mutum na iya zaluntar mutane a yau gobe ya tashi a tawagan mutanen fir'auna wa ma zalika ala Allah bi aziz saboda da an je alkiyama ƙwarya ta bu ƙwarya ake wamtazul yawma ayyuhal mujrimun hadha yawmul fasli rana ce ta rarrabewa rarrabewa ta fuska a a rarrabewa ta fuskan aiki ba ta fuskan halitta da, da, da, da al'umma ba ayyuka su za su raba mutane ra alkiyama wanda ya zamo nagari yana tare da nagari almar'u yub'asu ma man habba yawm alqiyam to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam mun koma kan wancan maganar da yazo kafin ya isa Madina sai aka saukar da wannan aya Allah ta'ala ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin wai masu ku saurara shine ma'anan ala kowa ya kawo hankalinsa wuri daya ya natsu ya ba da zuciyarsa da kunninsa wai waɗannan mutanen masu tauye mudu tsammaninsu ne Allah ba zan tashe su ba ne ranar da kowa zai taso ya amsa kiran ubangijin talikai fa inna ma hiya zajratun wahida girgiza ɗaya ne fa idahum bisahira sai kaga mutane a filin kiyama wai ba su san da wannan ranar da za su zo mun tsarara bane ba abin da suka mallaka sai ayyukansu Allah ta'ala yana tsoratar da masu tauye mudu to kaga wannan aya ta sauka kafanin sulasul ya shiga madina a ina zaka sata ya baro maka bai kai madina ba ha aje a duba suratul mutaffifin wani yace ai innamal a'malu binniyat tunda ya kwashe kayan shi ninyan madina kawai ta kutsa madina nace kwarai an gaishe ka to abin nufi anan muna maganar fi sabilillah ne kun ga maganan sanin makiya da madaniya suna da amfani hatta a makarantu yara su rinka sanin surori makiya ne ko madaniya yanzu idan ka zo misali suratul ankabut sai Allah ta'ala ya ce wa man jahada fa inna ma mene yujahidu li nafsi duk wanda ya jihadi yayi jihadin nan ne dan kansa sai wani yazo ce muka ana nufin jihadin nan jihadin kafirai ne wani ya ce a ba shi ake nufi ba ya za ku bambance gaddamar da ke tsakanin amsan kadai ita ce suratul ankabut makiya ce ko madaniya nan ne kadai zai raba gaddama tsakaninka da shi suratul ankabut makiyya ce ta sauka kafin ai hijira tunda ko ta sauka kafin ai hijira jihadin nafsi ake magana kuffu aydiyakum waqinis sala ku kama hannuwanku ku tsayi da sallah ba ku yi karfin yaki ba dan haka ba yanda za ka dauki wannan ayar ka kafa ma mutane hujja dole su dauko makami su fita a kashe mutane ayan ba haka take nufi ba inda ka fahimci ulumul qur'an da gaske ba za ka zo ka daura mutane su rasa rayukansu akan abin da ba Allah ya ce su yi ba ina fata mun fahimci wannan dan haka nan mu tashi mu yi karatu Allah ya bamu ilimi mai albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda yayi wato azumi na yini daya yayi wannan azumin a bisa tafarkin Allah da ya samun yardan Allah me zai faru da wanda yayi wannan azumi ba'adallahu wajahahu 'anil nari da sanna Allah zai nisanta fuskansa ga barin gidan wuta 70 kharifan tsawon tafiya shekara 70 wane mutum duk wanda ya azumi daya domin Allah to zai samu ladan a nisanta fuskarsa daga barin gidan wuta tsawon tafiyan shekara asalin wato 70 wannan malamai suka ce a cikin faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce za a nisanta mutum daga gidan wuta tsawon shekara saba'in ya nuna kaiwa makura wurin bayar da labarin cewa lalle azumi yana nisanta mutum daga wuta kuma yana ba mutum natsuwan zuci na cewa in Allah da shi ba ɗan wuta ba kenan duk wanda ya samu dama ya yawaita azumi malai ce fi sahihaini hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim an abi hurairata har wa shi ma daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wanda Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce as-siyamu junna azumi garkuwa ne wannan mun fahimce shi fala yarfuth dan haka kada ɗayan ku yi maganganu na batsa idan yana azumi baƙon abin da ya shigo mana a sauran fassarar shine wala ya jihal ko kuma kada yi ma wani wauta kada wani yana azumi ya je ya wauta ya aikata wani abu wanda za a je na izgilanci ko sakarci ko cin mutuncin wani din bauta ne wannan kada kana azumi ka rinka maganganu marasa kan gado kana azumi ka rinka zagin mutane ko kana azumi kana keta alfarman mai alfarma kana ta bashi falada azumin kai to ballantana mutum ya je ya sata ko ya zagi wani ko ya bigi wani ko ya zubar da jinin wani wanda ya ɗaya daga cikin hudun nan shi yanzu hadisin imamu muslim riwayan abi huraira ya tabbata a kan shi ya shiga cikin al-muflis fallasashe wanda aka yi mawaso su mararrabo a ranar alkiyama manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabai a tadruna manil muflisu min ummati ko kun san wane ne fallasashe mara rabu wanda aka yi masa waso su a cikin al'ummata? Ƙwalu sai sabai suka ce, Malla dirhama lahu wala mata shi ne mutumin da bai da kuɗi a hannu bai kuma da kayan kuɗi. Kasa akwai wani ba kuɗi a hannun shi, amma ya ɗaga kadara ɗaya sai ya siye ka da irin ka goma. Akwai waɗannan ko? Wani kuma an haɗa masa duka biyu. To wanda bai da ko ɗayan, ba kuɗi a hannu ba kayan kuɗi, babu commodity. to sai annabi sallallahu alaihi wasallam dama yayi tambayin saboda hankalinsu ya zo jikinsu kuma su gane girman amsan da zai ba su dan ya san karshe irin fahimtar da za su yi kenan sai ce to ku saurara ku ci al muflisu min ummati fallasashen mutum mararabo ku yi hakuri yanda ba shi kance matsiyacin mutum a cikin al'ummata man ya'ati yawmal qiyama man shine dukkan wani mace ko namiji da zai zo ran alkiyama bi salatin ga sallarsa tattagarya ya tara sallah a duniya wasu yamin ya yi azumi azumi mai kyau wa zakatin har Allah ya ba su dukiya fitar da zaka kun ga ya ma tashi daga tunanin da su suke annan sulasulai an bato su ayyuka na kwarai sai ya ce sai dai inda matsalan take walakin ƙadshata mahada ya zagi wani kun ga shine maganan wala ya ya zagi wani wasa faka dama hada ya zubar da jinin wani ko ya tsare shi a daji ya kashe shi saboda a bashi kudin fansa ba ko ya je bangan siyasa ya sa ruwan an baka kudin da ko riga da wando na arzikirki ba zai ba dinka ma ba ka bu wani ka sare shi ka zubar masa da jini safaka da mahala ko ya zama infoma da ya ba da labarin wani aka zo aka kama aka zubar da jininsa duk yana ciki sai na umar radiyallahu anhu yake cewa kun ga annan sulasa ya ce imani na yaman ya nuna yaman ya ce kai shi kanshi imani ɗan ƙasan yaman ne da imani zai zo a suran mutum to da daga yaman za ku ga imani ya tau ƙarshen dai cinyewa kenan malalla sallallahu alaihi wasallam kuma ko gobe kai mu'amala da mutanen yaman sai ka so su malam wallahi da aka san mutane ne da Allah ya musu albarka shi ne sayidina umar ya ce bari ku ji da za a samu mutanen yaman sun taru sun kashe wani rai guda ɗaya sun zubar da jininsa sai na tara mutanen yaman gaba ɗayansu na kashe su haka sayidina umar ya faɗa ya ce wallahi dukansu sai na tattara su duk na kashe su da aka san da gaske ana haka kun ji an kashe ko ɓera kun ji an kashe ba za a kashe ba duk wanda ya san tit for tat to za a kiyayi doka za a kiyayi doka an kaga an raina doka ba da gaske wanda ya sa dokan yake yi ba amma wallahi shi yasa da wani ya zo neman sai na umar ya ce na yake aka ce gashi can a kan yashi yana bacci ya ce a'a ba security ba escort ya ce ina gashi can dai kan yashi a bayan gari yana zuwa ya ce hakamta adilta fa amin kai hukunci kai adalci shi yasa ka zauna lafiya inda babu wannan da ba za ka samu wannan ba to kun ga a takaice dai zubar da jinin musulmi yana haramta mu mutum samun aljanna annan sulasu ne ce za a rinka ɗiban kyawawan ayyukan mutum na azumin nan da zakka da sallan da ya yi ana raba ma waɗanda ya zaga da wanda ya zubar da jini da wanda ya ci dukiyansa da ya ce wa akala mala hada ya ci dukiyan wani wani ya ce ai mun fi ƙarfinsu wallahi ai baka fi ƙarfin Allah ba idan ka cinye dukiyarsu ai kuma Allah ya tsare ka shiya za ka yi da shi falyadu unadiya sanar da uzzabaniya an Allah ya kira zabaniyawa kai aka iya da su babu yadda ka iya shi yasa dan uwa musulmi idan Allah ya sa dukiya al'umma ninka ka ji tsoron Allah ka bada ta ga wanda Allah ya ce a ba su ba za ta rage ka da komai ba bal ma sai alkhairi da addu'a ta gari da addu'a ta gari amma ka rungumi dukiyar miliyoyin mutane kai sama da su ina za ka kai zunubin zunubin da ko jikokinka aka rabo muku su duk sai kun tafi wuta kuma waɗanda ka saci dukiyar saboda su kasi talauci an samu matsala dukiyar da ka tsallaka da ita ba za ta dawo duka ba su waɗanda ka kai ma ba za su yadda ta dawo ba su ƴaƴan da kake jin security ne gare su to asalin insecurity ma kai musu na biyu kuma Allah ya isan bayina nan yana binka karka manta idan dukiyar nan na gina kwalta ne ka kai ta kasata wani mutumin kirki hafizin qur'ani fa ya shiga mota tayan motan ta bigirami yayi hatsari kuma ya mutu kuma wallahi ran alkiyama sai Allah ya tashi mahaddacin qur'anin nan ga ka gashi kai kai sanadiyyar mutuwarsa saboda zalunci ya zakai ga wata can a asibiti za ta haihu babu kaya a asali ya kamata a yi mata kyauta ne ka sace dukiyar wannan matan tana sallan dare tana azumi tana karatun Qur'ani yanzu ta mutu saboda dukiyarta da ka sace na asibiti ya zaka hisabi da Allah ra alkiyama me zaka ga ma Allah ya zaka kwaci kanka ka tuna a lokaci guda wani kuma ya bada dukiyarsa fi sabilillahi ga irin waɗannan mutanen ya mutu har gobe ana masa addu'a karamin misali Alhaji Ahmad Cancangi Allah ka jiga Alhaji Ahmad Cancangi da rahama Allah ka kai haske kabarinsa Alhaji Ahmadu Cancan ya taba rubuta littafin da ya magana kan tsarki da awalla da azumi amma masu karantar da tsarki da alola da azumin guda nawa ne miliyoyi nawa ne suka amfana da dukiyarsa yau ina yake rayuwar ta kare amma wallahi ni dai a fahimta ta babu wani ɗa da za a haifa a garin Kaduna har a tashi kiyama face Cancan yana da ladansa saboda ya je tushen maganin ya aiki mabubbugan ilimin da tsoron Allah mabubbugan tarbiyyar can ya je ya zuba dukiyar yanda mala abukar mahmud gumi Allah ta'ala ji kansa da rahama yake da lada da falala akan wannan al'umma ta wani babin da ka ce cancan gishi ma yana da irin wannan falalar ta tasa matsaya to nika yin Allah bai baka ilimi ba ba ya baka dukiya ba kana sayan motocin miliyoyin kuɗi mutane na mutuwa da yunwa baka taba gina asibitin musulmi ba amma mun muna da asibitin da in wani ya hatsari sai an karanta mai aleluya sannan ai masa allura kuma kai musulmi ne ga 'yan uwanka nan a walakance mata na zuwa asibiti wurin haihuwa ana kashe su ana walakanta su ana zagin su mace da hijabi a zage ta a ce ta cire hijabin ba yanda ta iya mu ba mu ce ma ka zo kai asibitin kyauta ba kai na musulunci ka sauƙaƙa ma ka samar da na musuluncin ma kuma wallahi alazim kar ku dauka wai da Alhaji Ahmadu cancan gera su masu kuɗi sun rasu ne akwai waɗanda a yanzu sun fisa kuɗi nesa ba nan kusa ba kuma suna na a raye ya jama'a ina za ka da duniya me kake nema ka siya addu'o'in mutanen kirki wa kanka mana kai infaki sayyidina abubakar radiyallahu an Allah ta'ala ce allazi yuti malahu yatazakka ka ce maki ƴan uwanka danginka masallatayyanka al'ummanka wallahi wannan shine arziki duk abinda ba shi ba sunansa dukiya kuma akwai bambanci tsakanin biyu shi yasa ba dukkan mai dukiya ne ke da arziki ba wanda yafi kowa arziki shine wanda yake abinda Allah yake so da damar da Allah ya bashi da damar da Allah ya bashi Allah ka taimake mu Allah ka sa mu yi karshe mai kyau wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yajhal kada mutun yayi wauta wa in imru'un qatalahu idan wani mutun ya zage shi ausha ta mahu ko ya zage shi dai har wayo suna fassara wannan da zagi gaba ɗaya kamar yadda muka faɗa sai dai anan malamai suka sun fassara qatalahu da ma'ana naza'ahu wanda ya jayayya da shi in wani ya jayayya da shi na rikici ausha ta mahu ko ya zage shi ashatmu shine mutum ya faɗi wani aibin ka dan ya tozarta ka to in wani ya maka ka kakkabiye mishi shi kuda ne akan akan najasa yake rayuwa duk wanda kaje yana zagin mutane kuda ne mai rayuwa akan najasa kullum bai da masauki in ba aibi da doyi da kazanta ba ya fesa sharri da barna a cikin mutane amma shi mutumin kirki baya rayuwa irin waɗannan al'amuran falyaqul to mutun ya bada amsa ga wanda ya zage shi ko ya jayayya da shi din nan ya ce da shi inni sa'imun lallai ni mai azumi ne marrataini kamar mai ta masa haka so biyu ni fa azumi nake ni mai azumi ne don haka bana bukatar rikici da kai sai kai shiru wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa wane kenan Allah la khulufu fami sa'im wallahi bashin bakin mai azumi atyabu inda Allah shi yafi dadin kanshi a wurin Allah min rihil miski fiye da turaren almiski kun ga maimaita wancan hadisin ko sai annan sallallahu alaihi ya kara mana fashin baki na dalilin da yasa bashin bakin mai azumi ya fi turare kanshi ya ce ya turku ta'amahu kar ku manta ya bar abincinsa ba kila yana damar da zai ci duk abin da ransa ke so amma ya bari wa sharabahu ya bar abin shansa wa shahwatahu ya bar sha'awansa na jima'i min ajili min ajili siyam kuma yayi wannan ne duk min ajili saboda ni ana ya kamata samu full stop wa shahwatahu min ajili ya bar wannan sha'awarsa domin ni sai annabi sallallahu alaihi ce to ku sani as-siyamu li Allah ya ce azumi na wane ni Allah wa ana ajizi bihi kuma ni ne nake sakan kawo mai azumi da ladansa wal hasanatu bi ashri amsalha dukkan wani aikin lada ɗaya da mutum yayi to yana da kwatankwacinta guda goma muna da ragowar minti bakwai ko malamai karkashin waɗannan hadisai da muka karanta gaba ɗaya kafin mu je na hudu suna cewa a cikin hadisa ana tabbatar da imani da ranar alkiyama da annan sulasula ya ce mai azumi yana da farin ciki guda nawa biyu ɗaya ranar idi na biyun fa ya ce ranar alkiyama ya nuna duk musulmi na ƙwarai yana imani da ranar alkiyama na biyu shine shar'ancin mutum ya rantsuwa akan fatawa da annan sulasuna ce ina rantsuwa da Allah bashin bakin mai azumi ya fi turaren almiski kanshi kun ga fatawa zai bari ya rantsuwa to in ya kai ga bukatuwan sai kai rantsuwa za a yadda babu laifi don kayi rantsuwa a yayin da za ka ba da fatawa amma ba lallai ne sai kayi rantsuwa ba in ba bukata ya kai ga nan ba malamai suka ce azumi ya kasance abu ne da aka farlanta mu al'ummomin da suka gabace mu saboda mun ji hadisin yahya bin zakariya ko Allah ya sanar da shi kalmomi guda nawa guda biyar yace daga cikin su akwai mene azumi wanda bai da sa'a bai da kini bai da kaman shi bai da tamka sai ka ce to wannan ya nuna an farlanta ma mutanen da suka gabace mu su ma yin azumi dan Allah ta'ala ya ce kutiba alaikumus siyamu kama me kutiba alal ladina min qablikum sannan mun fahimci falalan da ke cikin azumi domin yana hana mutum shiga wuta ranar alkiyama a ciki a ƙarshe malamai suka ce za mu gane an haramta ma duk wanda ke azumi ya rinka yin batsa ko ya wauta a yayin da yake cikin azumi in har yana so Allah ya amshi azuminsa Allah ka samu dace mala ya ce gaba ta huda ƙarƙashin wannan babi shine as-sa'imu shi mai azumi yafrahu yana yin farin ciki bi thawabi saumihi da ladan azuminsa idan aka nuna masa ladan yawmal qiyamati a ranar alkiyama fi sahihaini hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairata an shi ma nan abi ba ababa ko an karbo daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace قال الله تعالى الله مدوكاكين سركي الله مدوكاكي ياچه كل عمل بني ادم له dukkan wani aiki da dan adam ya aikata ladan nasa ne na faɗi yanda zan biya shi illa siyama face azumi ne kadai fa innahu li domin shi azumi na wane ni Allah babu wanda ya san bawa nayi idan ya ba ya faɗa ba wa ana ajizi bihi kuma ni ne zan sakan kawo mai yin azumi da ladansa wasiyamu junna azumi kam garkuwa ne wa idza kana yawmu sawmi ahadikum dan haka idan ranan azumin ɗayan ku ya kasance fala yarfus kare maganganu na batsa wala yaskhab kada ya jayayya da wani har ya rinka daga murya fa in sabahu ahadun idan wani mutum ya zo ya zazzage shi aw qatalahu ko yayi jayayya da shi a cikin magana falyaqul to shi ya ba su amsa da cewa inni mru'un sa'imun ni mutun ne wanda nake cikin azumi wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake hannunsa la khulufu famis sa'im bashin bakin mutumin da ke azumi atyabu indallahi shi yafi dadin kanshi a wurin Allah min rihil miski fiye da kanshin turaren almiski lissa'ini farhatani duk mutumin da ke azumi yana da farin ciki guda biyu yafrahuhuma wanda zai farin ciki da waɗannan ranaku guda biyu na farkon su idza aftara fariha idan ya bude baki a ranan idin da ya gama azumin watan ramadana zai farin ciki wa idza laqiya rabbahu hakanan idan ya haɗu da ubangijinsa ran alkiyama ya ga gwaggwabar sakamakon ladansa fariha bi saumihi zai farin ciki da azuminsa wannan hadisi ya gabata a babin ra'ihati famis sa'im da ke shafi na 78 babin da muka fara da shi shi yasa na tafiya haka ba tare da wani gwagwaban bayani ba ma'ana malam yana bin salon imamul bukhari imamul bukhari zai iya kawo maka hadisi fiye da hadisi daya a babi fiye da daya dan ya nuna maka darasi fiye da guda daya to shi ne abinda malam yi a nan dalilin maimaita hadisin a nan shi ne gaya maka akwai farin ciki na ganin ladar da za ka yi wancan babin ya ce maka bashin bakinka ba matsala ba ne wannan babin kuma ya ce maka za ma kai farin ciki da haka don't worry be happy an gane ko to shi ne malam ya ce wa fi riwayatin li muslim a wata riwayar da imamu muslim ya ruwaito an abi hurairata ta daga abi huraira allah ya ƙara yadda a gare shi wa abi sa'idin al-khudri ko da abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhuma Allah ya kare da gare su su biyu qala su cewa suka yi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce idza laqiya Allah idan mai azumi ya hadu da Allah ranar alkiyama fajazahu Allah ya bashi kyakkyawan sakamakon sa ya ga aljanna kuru-kuru aka rage masa shekaru in dattijo ne dawo matashi sosai ko in tuzuru ne ya ga hurun ain ka amsalin lu'lu'il maknun jaza'an bima kanu ya'malun ko wani aka ce mishi malam jafar mahmud adam a gabana a gadan kai Allah jikan malam da rahama yana mana tafsirin suratul rum ya zo faɗin samanaukin sarki sai malam jafar ya ce kamar yadda an shiga aljanna babu bacci sai wani saurayi ya tuzo ya ce duk daɗin baccin nan ashe malam ya ji sai ce ka ji wani ɗan ƙauyen kuma ba gidaje ba sai ka gaji kake bacci ba ko ba sai an gaji waje alnanau makum su ba ta muka sa bacci zama hutu a gare ku to ai abin da ya manta ita aljanna la yamassu na fiha nasabun wa la yamassu na fiha lugu ai wallahi muna zuwa aljanna ne malam kabiru ya kira sallah sai inda muka kare da shi ballatana malam talha ya ce mu hada sahu wani sahu ai sahun kenan alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im malam da ka kalli dan aljanna kallon shi kadai ban sha'awa yake da shi a gidan aljanna ba kawai ka kalli mai gidan ya ishe ka kai ta kallo ko baka kalli sauran gidan ba saboda ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im dan shi na ni'iman imani yana tsatsagowa daga fuskoki yana tsatsowa daga fuskansu malam karka saba ma Allah kai hakuri karka zina da yar wani ka jira Allah ya baka ta halal ko karka ci haram a kasuwa da yayyafi kogi ke cika wanda kaji sun zama multi-billionaires din nan akwai wani beta story a rayuwarsu da basu gaya ma ita ba wani da faskare ya fara zama billionaire wani da dako na ayaba a kasuwa da haka ya fara amma Allah bai hana shi kaiwa inda zai kai ba kaji malamai suka ce duk wanda kaga ya ci haram ko rashin hakuri yasa ya ci haram amma asali Allah ya rabo kasan da shi a matsayin nashi ne sai ka sa hakuri sai ya samu abin ta haram da yi hakuri na rantse da Allah sai halalta zo ta same shi wallahi za ta same shi ni na ga practical aspect na wannan magana professor Mansur Sokoto Allah ya kara masa lafiya ya gayyace mu mun je Sokoto an yi daurori da sauransu muna hanyar dawowa ni ke tuka mota ina tafiya kusan ɗari ya kai hadda goma ma wani ɗan hosis irin mai ɗaukan mutane goma fijo ɗin nan ya dinga mun fitilla yana hon in matsa in matsa ya taho yana ga ya fi ɗari da arba'in yake tafiya duk da rashin kyan hanya ya gi ya yi ina dai samun sarari sai na matsa sai mai fit ya wuce wallahi muna zuwa ba fi kilomita talatin ba muna isuwa sai gashi malam ya zo ya samu wata mota gaba da gaba wata, wata, wata 406 ya daki gabanta motar da ta tashi sai ta je ta bigi ƙasa gaba ɗaya ni dai na ga mutum mafi kyawun kallo da na gani a cikin motar nan shine wanda ƙashin hannunsa ya balle jini ya jika jikin shi amma sauran gawawwaki ne kwatsa-kwatsa ga suna a mota kuma an yi overload wancan ɗayar motar da ya buga wani yaro ne matashi mbbs yake medicine yake karanta a jami'ar bayero shi ke tuka mahaifinsa a mota mahaifinsa nan kuma shine shugaban inec na zamfara state duk daga baya muke gani ni a gabana ya faru sai da na dawo gida ina karanta wata jarida ta online kawai sai naga duk an sako jaridu duk sun dauka ni a gabana abin ya faru walla a gaban mu ya faru wan mahaifin ga ne na magagin mutuwa rai zai fita ana kokarin yanka motar a ciro shi wallahi bai yiwu ba motar ta matsa shi haka Allah ya dauki rayuwarsa kaga ajali kenan ko a lokacin da zamu taso mun shiga gidan mai muna shan mai sai wata fara ta shigo ta window ba yanda ban yi badin kore ta take fita akwai malam Hassan Salisu web master nan gwan Sunusi mai duniyar computer da yawa san shi a social media yana gaba a motar shike gaba ni ke driving yayye ya kore ta nace kyale ta Allah zai saka ta shiga mana ido muna tuki shikenan muka dinga tafiya muka nemi faran nan muka rasa mun zo garin funtuwa akwai ni maraban funtuwa za ku iya gane hanyar da ake sai da su gwaiba da waye zaka sauka ka biyo bypass mun tsaya daidai nan wurin wallahi kawai sai ga faran nan daga ina ta fito ba mu sani ba tana fita wani kadangare kawai na kwanci a inuwa cas sai cikin bakinsa tun daga sakwato wallahi muka dauko mai abincin shi kamar yadda waɗancan suka dauko ajalinsu to duk abin da kaga Allah ya naka ne ko daga ina ne wallahi sai ya zo maka kuma duk abin da aka nuna anan zaka tsaya to bayan da ka iya shi yasa abin da ake so kai ka tafi akan abin da Allah yake so ka tafi akan abin da Allah yake so kai hakuri kuma ka bi hanyoyi na halal Allah ka azurta mu da halal ka nisanta mu da haramun Allah ina ganin mu takaita anan saboda yanayin lokaci insha Allah mun zo sai mu tashi a darasi na gaba kafin mu rufe muna amfani da wannan dama na farko muna yin addu'a ga babban malaminmu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa na samun karuwan aure da yayi a ranar 25 ga watan Rabiul Awwal din nan shekara 2444 kenan ranar 21 ga watan goma ta ce na'am kun sa abin da kuka yi ko Allah ya shirye ku sau da haka muna roƙa ma malam Allah ta'ala ya ba su zaman lafiya da iyalinsa muna faɗa masa kamar yadda sunna ta tanada barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin sannan ina sanar da mu cewa insha Allah ta'ala daga ranar alhamis mai zuwa za a fara sa wannan karatun na ɗariƙus salihina ila rabbil alamin a gidan tibin sunna tv karfe bakwai da rabi na dare insha Allah za a fara sa daga shiri na farko in Allah yadda a duk ranar alhamis da dare karfe bakwai da rabi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah wanda kin saki ya fe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin wa iyyakum